أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 445 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci a cikin wannan wata mai falala mai alfurma wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke yanta bayi muna fata Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a yanta da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu a muna karatu kamar yadda ya gabata a cikin suratul kafi muna karatu mun tsaya ayata 30 ayata 20 muka fassara ita za mu tashi ayata 30 insha Allah gaban magana wadda muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله سبحانه وتعالى yace innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki al-iman wal amalus salih farko mutum ya zamanto ya samu imani aqida kafaffiya akan tauhidi kadaita Allah da tabbatar da rububiya da asma'ihi wa sifatihi gare shi sannan kuma da tabbatar da cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah shine tauhidul uluhiyya wannan shine al-iman zuciya ta tattaru akan tawakkali da yaqini da gaskata Allah subhanahu wata'ala da tsananin soyayya ga Allah subhanahu wata'ala da yadda da hukunce-hukuncensa da karɓa da kuma miƙa wuya na dindindin cewa Allah shine Allah wannan duka su ne imani innal ladina amanu sannan wa amilus salihati wa amilus salihati kullum al-iman yana tafiya da al-amalus salih in an samu imani sai kuma a samu aiki na kwarai mana bayan aƙida ta yi kyau to sai gabbai kuma sai su zamanto suna aiwatar da ayyukan alkhairi babu yadda za a yi a ce aiki ya zama nagari sai ya gino akan kyautatacciyar zuciya wacce take ɗauke da imani sannan gabbai kuma su gaskata wannan imani ɗin shine itiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih wa nutqun bil lisan wato ayi itikadi da zuciya lalle Allah shine Allah zuciya ta wanku babu wani ciwo tattare da ita na shirka ko na hada Allah da wani ko kuma na zalunci ko na wasu abubuwa na sabon Allah babu su a cikin zuciyar sannan kuma gabbai kuma suna aiwatar da ayyuka nagari saboda wanda yake dauke da su zuciyar da take jujjuya su to tana nan da kyakkyawar manufa sannan kuma tana da cikakkiyar aqida to gabbai sai kaga domin zuciya ita ce remote na jikin mutum idan ta zamanto wankekkiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna fil jasadi mubgha idza saluhat salaha al jasad kullu akwai tsoka a jikin mutum idan ta yi kyau to sai duk jiki sai yayi kyau wa idza fasadat idan ta baci to kuma fasadar jasadu kullu duk jiki sai ya baci to wannan shine in kaga zuciya ta yi kyau to an samu aqida da imani da wanzuwan imani to sai kuma al'amalu salih aiki na kware shine Allah yake tabbatar da cewa innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani imani kuma yazidu wa yanqusu yana karuwa yana raguwa yana karuwa gurgudun yawan aikin kwarai da mutum yake yi yana kuma raguwa gurgudun aikin sabo da mutum yake yi haka al'iman yazidu wa yankus yazidu bi ta'at wa yankus bil ma'siya yana karuwa da ayyukan ayyukan da ake domin Allah kuma na biyayya ga Allah in kuma an saba wa Allah sai imani ya ragu kowa imani sai yana iya raguwa yana iya karuwa kai imani yana iya zama ma ya tsufa tukuf kamar yadda riga take tsufa tukuf ta rinka yagewa ita da kanta tana tsatsagewa to haka imani yakan kai wannan matakin yakan kai level na tsufan har ya kai matuƙa to sai a jaddada shi ya mutu rigarsa ta zama tana yagewa da kanta in ya samu dama sai kaga ya dinka wata to haka nan imani in ya zama yayi dugu-dugu to sai a dinka wata sabuwa ta hanyar aiki na kwari da waiwayawa zuwa ga imani kamar yadda ake samu a cikin watan Ramadan Allah ya samu dace Allah ta waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai inna lalle mu inji Allah la nubi'u ajra man ahsana amala ba ba tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki domin Allah a nan jiya an yi misalai a darasin da ya gabata duk abin da za ka yi na alkhairi ka yi wani ta'i za ka ga kare na abin da za ka yi sadaka da shi amma Allah yana ganin abin mai girma ne saboda matsayinka da ya sani kana ɗalibi watakila ka ga wani ma'aikaci mai ɗan ko gyara fulawa ko wani ɗan abun nan haka ko shara watakila kana ga wani kama abin tausayi ne kana da ɗan naira ɗari ka bashi ko fiwawata kake da shi ka bashi sadaka da ruwa yana da alkhairi da yawa duk abin da zaka yi na alkhairi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda suka aiki na kwarai Allah ce ulaika lahum jannatu adni waɗannan suke da aljanna ta dawwama Allah ya samu cikin aljanna tajri min tahtihimul anhar ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashin su su 'yan gidan aljanna suna gidan aljanna a gidaddajinsu ga kogi na madara ga kogi na zuma duka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a surati Muhammad ga kogi na giya yana tafiya a ƙarƙashin gidan mutum kogi ne wanda yake tafiya ba tare da tona rami ba ruwa idan yana tafiya a duniya zaka ga in yadda yana bin guri to sai gurin yayi rami sai a ce yayi kwari sannan kuma idan ruwa ya zo taruwa sai a samu guri wanda yake rami sai ya taru ya taru ya taru ya cika shi idan aka zo gurin akwai tsoron shiga gurin amma gidan aljanna ba haka ba ne gidan aljanna ruwa ne ƙoramu suna gudana amma ba rami a gurin sannan kuma ba suna bin hanyar inda mutum zai shiga cikinsu ba a cikin gidan mutum haka wa'innan ƙoramu ne wanda Allah ya tsara su ya kuma yi su yadda ya dace haka tadrimin tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin ana musu ado su ‘yan aljanna fiha a gidan aljanna min asawira daga tufafi da wanduna da tufafi min zahabin na zinari ana musu ado da zinari tufafinsu ma da adon zinari a duniya mutum namiji bai halatta gare shi sa zinari ba ko irin zobe din nan masu sai da zoben zinari bai halatta in masu saya sun zo kamar ko mata ko maza in sun zo saya ya ce bari ya gwada a yatsansa ba ana haramun ne gare shi sai dai in mata ne ya ba su su gwada amma namiji ya sa zinari a duniya bai halatta gare shi ba amma mata za su iya sawa amma a gidan aljanna yuhallawna fiha min asawira min zahabi ana musu ado a gidan aljanna da tufafi waɗanda suke na zinari an musu ado da zinari ko kuma an ɗinka su zalla da zinari wa yalbasuna thiyaban khudran kuma suna sanya tufafi masu launin kore min sundusin na sundusi sundusi malamai suka ce su ne waɗanda suke tufa irin yadin da ake yinsa shara-shara amma kuma mai kyallin zinari a jikinsa wa istabraqin istabrak kuma suka ce shine yadin da ake yinsa mai kauri amma kuma da laushi a jikinsa da haka suna da tufafi irin wannan haka Allah subhanahu wataala ya tsara musu a gidan aljanna amma babu irinsa a duniya irin wannan tufafi kaga shi gidan aljanna gida ne na ado kar mutum ya rinka zama kawai rigarsa baya wanke ta a duniya yau zai wannan bai yi koyi da sha'awan gidan aljanna ba sai mutum ya zama yana wanke kayansa saboda shi kullum a tsaftace yake haka kuma yake so ya je ya shiga gidan tsafta da ado domin Allah ne ya ce yuhallawna fiha min asawira min zahabi kowa da irin arzikin da Allah ya bashi kana da riga daya ka wanke ta kana da riga biyu ka wanke ta ba ana rufin sai mutum yana da yadi mai tsada ko yadi mai arha a'a kawai ka wanke ka tsaftace komin kankantan yadi komin yadda yake yadda Allah ya yi wa mutum haka kuma ra'ayi akwai ra'ayi mai son ya sa mai tsada riga mai tsada akwai wanda kuma shi ra'ayinsa komin kudinsa ba ruwansa iya karamin riga zai sa akwai wanda shi kuma kudinsa bai kai ya kawo ba shi ra'ayinsa dole sai ya sa mai tsada wannan kowa da irin ra'ayinsa amma gidan aljanna ado kawai ake so kuma gidan ado ne to a duniya iya yadda Allah ya baka to ka zama kana tsaftacewa kar mutum zo ya shiga sahu a yi ta dubawa ko menene ya shigo kamar bera ya mutu ko wani abu na ba bai gaba bai kamata irin wannan ba yau kullum ka zama to kana tsaftace rigarka kana shiga domin aljanna gidan ado ne a gidan ado ne da hutawa to in an zo masallaci ma ayi adokar a bar leda a masallaci ko wasu tsinkaye ko ciyawi da sauransu in kaga wannan masallaci ka dauke yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin Allah ce muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik yan aljanna muttaki'ina fiha suna suna wato kishin gida a gidan aljanna ittika malamai sun faɗi ma'anoni a nan suka ce al'ittika yana nufin kishin gida ce kishin gida bai kwanta gaba ɗaya ba amma ya kishin gida kamar irin kwanciyar gefe guda ɗin nan wato ka in kaga mutum ya irin wannan kwanciyar gefe gudan ga dukkan alamu ba matsala sosai ko dai kaga mutum ya kwanta gaba ɗaya saboda ya rasa inda zai shiga yayi abuna ya zo kawai ya haƙura yayi flat gaba ɗaya to nan kaga akwai magana ko kuma a eh hankali yayi yanzu bacci zai ya zo ya kwanta gaba daya amma inda kaga mutum ya dan yi kishin gida to zaka samu ko yana hira da wani ko yayi haka yana waya ko abu na kasan dai kawai ba matsala sosai muttaki ina fiha to kishin gida kenan wasu malamai suka ce ittika anan ai sau da yawa gidan aljanna in mutum yana gidan aljanna yana zaune to baya zama haka sai an kawo masa abinci ya'yan itatuwa da wasu 'yan lashe-lashe da wasu abubuwa hakan nan to sai suka ce ittika anan yana nufin at-tarabbu' irin zama din wanda ake harde kafa haka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan lokuta irin wannan zaman yake suka ce to ittika ana ana nufin at-tarabbu' saboda a gidan aljanna da an zauna kawai kayan abinci za su zo in mutum ya zauna ya ce subhanaka allahumma sai abinci su yi ta saukowa kawai da soyayye da dafaffe da gashishe da waye da sauransu sai su yi ta saukowa to shine sai suka ce ittika anan ana nufin tarabbo wannan zama din wato sai mutum zai zauna ne wato kafafuwansa a harde zama na tarabbo wadda domin akwai ciye-ciye shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnarsa bai taba cin abinci yana kwance ba kuma baya cin abinci yana kwance kuma ma a bangaren lafiya ai malamai masana lafiya ba su yadda ba ko likitoci mutum ya ci abinci yana kwance in dai ba uzuri rashin lafiya in dai uzuri rashin lafiya ma in an zo dura masa abinci kaga sai an yi hikima ko dago shi ko wasu abubuwa makamancin haka amma haka kun yana kwancensa a bashi abinci abinci yana iya shiga inda ba a so ya shiga to kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da lafiya ne in zai ci abinci zama yake yi to ko yaro ne in aka ga zai ci abinci a kwance yaro shi yanzu yake tashi kawai zai iya ɗaukar ruwa ma ya ce zai sha yana kwance to da an ganshi sai a hana shi a ce ba a cin abinci a kwance har ya gane ya zama to shi da kansa ya zama yawanci za ka ga iyayen sun yi ta mana irin waɗannan abubuwan ne ba tare da aya ko hadisi ake gaya maka ba yanzu kuma za ka ga aya ga hadisi amma kuma kowa yana ra'ayinsa sai abin da Allah ya Allah ya kare mu yawanci yanzu ko yanzu in kana tafiya kana ganin takalmi a kibe in dai ka kai take kamar irin namu zaka ka juya shi ba zaka iya wucewa ba ba wai an ce ma ko nasi ka karanta ko abu na amma iyayenmu suka ce a ba ki ba takalmi shikenan kawai zaka ga da ka zo sai kaga in kaga takalmi a kibe sai ka ji ka juya shi tukuna hankalin kai ke kwanciya a tsari a shari'ar musulunci duk wani abu akasi ba a yadda da shi ba a zamantakewa takalmi da a ganshi a zaune da a ganshi a kife wanne ne akasi an ganshi a kife akasi ne kaga ba nassi ne ce kar ka bar takalmi a gefe ba amma a bisa hankali general bayani na musulunci shine kawai ba za ka bar takalmi a gefe ba sai ka juya shi to wannan shine abubuwa da iyayen mu su ba karatu ba komai amma sun yi duk abin da za su yi zaka ga an ce mata ba za ta bar buta ba ruwa ba buta mijinta kullun da ruwa ba za ta daga murya sama da mijinta ba ba tsiwa ba wani abu nan zaka suka zauna lafiya har suka bar duniya lafiya amma su kawai mace sai ta dora kafa ɗaya a kan ɗaya tana yi wa mijinta biyar da kasan ɗan jinjirin da ta samo a tasha ba ma wanda ta haifa ba to kaga irin wannan dole akwai bambanci Allah ya kiyaye mu amma iyayen mu ba za ka taɓa jin irin wannan ana cewa mai gida ya shigo za ka gidan kawai ya nisu kawai so da an san wannan ko ba wai tsoronsa ba a'a haka aka gaya musu a shari'a malam ya ce lokacin tafsirinsu da da suke yi shikenan wannan malam ya ce sau ɗaya a shekara shi har ta gama rayuwanta shi za ta ringa juyawa haka aka ce mana ya kawai shi an ce mana fakar a zauna ba sallan walaha shi yasa zaka ga dottijiya kawai nan da nan daga hantsi yayi tayi alwala don an ce musu a rinka walaha yanzu kuma an karanta a islamiyya hadisin walahan ta haddace shi amma ba ta walaha haka haka haka muke Allah ya kiyaye saboda haka wa'annan abubuwa ne wanda mu yanzu zamani ne na karance karance amma ba aiki su kuma zamani ne na aiki ba tare da wai karatu ba kuma aikin shi Allah yake so a kansa yake sakaya ba gaba yace inna la nudhi'u ajra man ahsana amala haka Allah subhanahu wataala ce muttaqiina fiha 'ala al-ara'ik ittika wasu malamai suka ce a'a ittika ake nufi na kwannan kishin gida din amma ba wai suna cin abinci bane a'a wataƙila an ci abinci ne an koshi to sai ai wani kishin gida hakan nan idan mutum yake kishin gida to yana annashawa da duk abin da yake cikin gida din da waɗanda suke cikin gida din don haka ni'imar sawabu Allah ce ni'imar sawabu ai ni'imar jannatu sawaban kai ma dalla a ce aljanna ita ce lada a ce maka aljanna ita ce ladanka kuma ka samu ka shiga kai ni'ima ni'imar sawabu ma dalla aljanna ta zama ita ce ladan mutum Allah ya sa ta zama ladan mu Allah subhanahu wataala ya ce wa hasunat murtafaqa ka makoma ta yi kyau gurin zama ya yi kyau murtafaka ana cewa makoma murtafaka ana cewa manzila wato masauki a ce masaukin mutum aljanna ai shi kam ya jefa ya tafe Allah samu shiga aljanna yadda muke taruwa anan da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu a ce duk gaba ɗaya mun shiga aljanna ya tafsiri nan da aka ajiye su a ce a ina nan yanzu ga muna a gidan aljanna alhamdulillah a Allah ya sa haka Allah subhanahu wataala a baya kaga ya ce bi'sa bi'sa sharabu wasa'at murtafaka amma nan ni'mas sawabu wa hasunat murtafaka a can bisa sharabu kawai misalin abin sha din kadai ya ambata saboda bala'in sa ba a ce ma bisa sawabu ba amma anan aljanna ta ko ta inanta dadi ne daga mutum ya fara shiga aljanna shikenan kawai dadi ya kare yana tun bai isa gidansa ba in gidansa a can sama yake domin wanda gidansa yake kasama ya fi kowanne ƙasa gidan aljanna to gidan ya fi duniya da abin da yake cikinta na daɗi shi ne wanda gidansa ya fi kowanne ƙasa to gidan ya fi duniya da abin da yake cikinta na daɗi to kaga idan mutum ya shiga ai kaga shi na lafiya lafiya saboda haka Allah subhanahu wataala ya samu aljanna Allah ce wa hasunal murtafaqa ka mazauna ko makoma ko kuma masauki yayi kyau inji Allah duk abin da aka ce maka Allah da kansa yace abun yayi kyau ai ka san kyawun ya kure ba fa wani injiniya ne ya je ya duba gurin ko surveyor da architect da sauransu suka zo suka duba aka gina bisa tsari civil engineer aka kawo shi yayi duk yadda zai da sauransu duk wa'annan injiniyoyin masu duba guri masu kaza masu kaza eh, da su yi quantifying gurin su yi mai tukunna aka gina gurin aka ce gobe ka zo ka duba ka ce yayi kyau a'a Allah ne da yayi tsarin ya gina ya tabbatar da yadda aljanna ke baka ga aljanna da kanta a bisa kaulin sashin malamai suka ce da Allah ya kera ta ya halitta ta da ta kai kanta ta ce ya Allah ni dinnan kan wai gidan waye ne sai Allah ce ke dinnan gidan muminai ne wanda suka yi imani da ni to sai aljanna ta ce qad aflaha almu'minun ka qad aflaha almu'minun Mm, mm, mm, mm, muminai sun rabauta Eh, in dai wannan gidan na muminai ne to wallahi muminai sun rabauta to Allah ya sa mu zama muminai kuma Allah ya sa mu rabauta da ita na'am
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا na'am wannan Allah subhanahu wata'ala misali ne ya buga da mutane guda biyu mutumin kirki da sabanin mutumin kirki wanda ya san Allah shine mutumin kirki wanda ya san komai daga Allah ne arziki daga Allah ne samu daga Allah rasawa daga Allah duk abin da kake a duniya ka rinka sanya Allah a zuciyarka kuma ka sanya cewa lallai samu yana daga Allah kai da karka zamanto mai macacciyar zuciya ka zamanto kai duk abin da zaka yi daidai iya yadda ya dace da karfinka idan nema zaka yi a kasuwa ka yi ta da gaske in sana'a ne ka rike da gaske banda ganda a zo ana jiranka baka fito ba mutum in ya kware sai zo ana jiransa bai fito ba kaga wannan ya lalata sana'arsa sannan kuma in kasuwa ne mutum ya zamanto yana yi ba zalunci ba ƙarya ba ha'inci ba yaudara ya yi shi da gaske duk abin da mutum zai yi in ya sanya Allah ya kuma ɗau abin da gaske yana himma kullum yana addu'a to sai Allah ya bashi dacewa kar mutum ya zamanto ya kashe zuciyarsa yana jiran waɗansu su yi arziki shi ya samu ɗan alaba ku mu samu a'a sai dai ka zama ɗan alaba mu mu baku yau karka ce alaba ku mu samu a'a alaba mu mu baku yawa karka yadda kai kullum wai kana jira wane ya samu shikenan kai ma zaka samu a'a wane ya samu alhamdulillah Allah ya masa albarka kai ma sai ka shirya don Allah ya baka Allah da ya bashi Allah yana nan kuma yana shirye ya baka amma duk ran da mutum kai zuciyarsa yana jira ya ga wani yayo kwana da mota ya bi shi ya je ya ce ni din nan kaza kaza kaza magana ta baci duk abin da zaka yi ka nemi arziki a gurin Allah ka rike sana'arka komin kankancanta kana mata addu'a Allah ya mata albarka idan kana wannan albarka yana hannun Allah da yawa daga cikin mutane manyan masu kuɗi a duniya ko a najeriya ko a gombe in suka baka tarihin da za ka ji cewa su ma watakila ma kai kafi su yanzu dama-dama amma da Allah ya ga dama sai mai da su yadda suke to haka nan kai ma in Allah ya ga dama za ka sai mai da kai yadda kake amma ka tambaye su suna kwance ne kullun suna bacci har suka zama yadda suke wani zai ce maka ba ƙauyukan da bai sani ba a Gombe gaba daya ba ruwan da bai haye ba na ruwa duk inda hanyar ruwa take a haye a je kasuwan ƙauye ya je amma yanzu ya zauna yana kwance shaguna ta ko ta ina suna nan suna aiki kuma suna aiho masa da kuɗi lokacin Allah ya tara masa kuma haka Allah ya ga dama to haka nan kai ma in ka tsaya in Allah ya ga dama sai ka yi haka in Allah bai ga dama ba kuma ka gode wa Allah domin ya baka damar kana bauta masa domin akwai yadda kake ganin masu kuɗi a gari akwai kuma talakawa waɗanda sun riga waɗannan fara kasuwanci amma har yau ba su samu kuɗi ba ba su mallaki gida nasu ba amma suna nan suna ibada ibadar ita ce Allah ya halicce su su yi ba a tara kuɗi ne Allah ya halicce su su yi ba to kullum ka rinka raye wannan a cikin zuciyarka sai hankalinka ya kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana magana ta gaskiya wadda wanda duk ya nitsu da ita to zai samu kwanciyar hankali lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha babu wata rai da za ta mutu ta bar duniyan nan sai arzikinta ya shigo hannunta ta sarrafa shi yadda Allah ya ga dama to don haka kullum mutum ya zamanto yana da nitsuwa ba shi da tashin hankali ba shi da bakin ciki wai don ya rasa wani abu a'a za ka iya rasa abun da kake so amma hankalinka ya dawo kamar da tunaninka cewa eh lallai Allah bai so ka samu bane don haka ba wani abu bane in ya wuce wata rana sai ka samu abun da ya ninka wannan Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai Allah ya sa mu dace to shine Allah ke buga misali da mumini wanda ya da al'amarinsa ga Allah talauci ya san daga Allah ne samu da arziki ya san daga Allah ne da kuma wanda shi kuma an bashi wadata amma bai san cewa Allah ne ya bashi ba don bai san Allah ba kullum hankalinsa ya ɗauka dabarbarunsa su ne suka bashi dukiya to wannan kuskure ne ba daidai ba ne cewa za ka ga alhafiz ibn kasir rahimahullah a daidai da zai fara wannan fassara wa'innan ayoyin sai ya ce bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci mushrikai da kuma ya ambaci haƙurtar da kai da juriya da zama da waɗanda suke tare da kai cikin biyayya ga Allah kar ka yi gaggawa ka fita ka shiga wani abu daban bayan ya ambaci wannan ya ce sai Allah kuma ya ambaci misalin wasu mutane guda biyu wannan ya yadda da Allah ya san Allah ya san samu da rashi na Allah ne wancan kuma ya ɗauka samu da rashi cikin dabarbarin mutum ne in wayon mutum ya kai wayo ya samu in ba shi da dabara ya rasa shi haka ya dauka akwai wanda da yawa a cikin mutane haka suke kowa musulmai ne to wannan kuskure ne ya kamata mutum ya gane Allah shine Allah shine Allah subhanahu wataala ya ce wa qurib lahum masalan rajulain buga musu misalin mutane guda biyu ka buga musu misali da mutane guda biyun nan ja'alna li ahadihima jannatayn muka bawa ɗaya daga cikin su gonakai guda biyu min anabin na inabai gonakai guda biyu yake da su bishiyoyin inabi ne da dukkan variety na bishiyoyin inabi wasu jajaye wasu yalo in sun nuna wasu kore-kore in sun nuna da dukkan irin nau'o'insu Allah subhanahu wa ta'ala ce muka sanya masa wannan min anabin wa hafafnahuma bi nakhlin sai sai muka kewaye gonakan bi nakhlin da bishiyoyin dibinai waja'alna bainahuma zar'a tsakanin gona da gonan ko kuma tsakanin dibino da dibino kuma sai muka sanya zara'a shi kuma shuka wanda ake shukawa shi kuma ba da amfani kaga tsantsar botany a nan ya fito ba kwana da muka samu muka saurari professorial inaugural lecture daga farfesiya daga botany ba farfesa halima tana maganan cewa green best solution ko future solution ko shine title din to kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi beautify ya, ya kyautata ƙasa ya ƙawata ta da koren bishiyoyi misali Allah subhanahu wata'ala da yana yaba ƙasar saba ya ce laƙadi kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal a lokacin wannan ƙasar bishiyoyi aka yi wanda suke sarƙafe juna ta gefen dama bishiyoyi ta gefen hagu bishiyoyi sannan Allah ya musu tsayi suka sarkafe juna in mutum yana tafiya kawai karkashin bishiyoyi yake tafiya in yana daga gefe in ya hango kore ne kawai green kore sai kaga yana baka shawa har zuciyar kai kan tana nitsuwa in kana kallon green ga ƙara ƙarfin ido in ji malaman musulunci masu sanin lafiya shi yasa zaka ga yawanci waɗanda suke da wadata idan suka gina gida musamman in ba Najeriyanci ya shiga jikin mutum sosai ba sai kaga yayi shuka ya shimfiɗa grass a gurin a gaban gidan yana fitowa da safe hantsi yayi farkon abin da zai fara gani kore yana ƙara masa ƙarfin ido da annashawa da jin daɗi hatta waɗanda za a yi musu operation cs likitocin da za su yi wani irin uniform suke zawa kore saboda me saboda shi wanda yake jinyan iya bude ido ya rinka ganin koren launi ya fi bashi nitsuwa nitsuwa tana shiga cikin zuciya haka malamai suka ce game da koren launi da suna bayani a game da koren launi a kenan green wato wani irin launi ne mai matukar muhimmanci yan botani ku zo ga ayoyi eh Allah subhanahu wataala yana magana yana cewa anan wa hafafnahuma bi nakhli wa ja'alna bainahuma zar'a muka kewaye gonakan binakalin da bishiyan dubinai bishiyan dubinai su tafiya suke tsaye sannan sai kayin su ya zama a sama ba sa ba da inuwa da yawa amma suna da tsawon rai bishiyan dubino sannan kuma yana tafiya a tsaye sai aka kewaye gonakan da bishiyan dubinai amma kuma cikin dubino akwai alkhairi da yawa idan aka yi azumi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an samu dama a yi buɗe baki da dubino in an samu dama dibinon ma ya zama rutsaf shine danye-danye mai ruwa-ruwa a cikin sadin nan abinda ake luzin na ruwa da glucose idan aka ras idan aka kai azumi duk dan icen duniya mai saurin dawo da wannan babu kaman dibino kaga kai sunna kuma ka samu abuna ka samu abunan karfin jiki a lafiyance saboda haka wannan Allah subhanahu wataala sai ta wahfafnahuma bi nahl sannan waja'alna bainahuma zar'a tsakanin gona da gonan ko kuma tsakanin dibino da dibino sai muka sanya zara'a wurin shuka kamar yadda ake a shuka zaka ga wanda suke zuwa gona za ce langaciya mun san iyayen suna cewa ai langaciya da dawa dawa ba tsaye take yi ba sai ai langaciya so ciyo tsakiyan ku shuka gyada sai shuka gyada ko kuma ce a shuka wake kaga wa hafafnahuma bi nahlin wa ja'alna bainahuma zar'a duba tsarin Allah subhanahu wa ta'ala yanda yake magana wani suka ce ni PhD nake da shi a botany to zo ka bazara mana wannan aya kai kai kai ka faɗi botany a aji saboda ka in kai PhD a a a botany to zo ga ayoyin alqur'ani kai kokari ka san alqur'ani eh musulmi cikakke zaka ga botanin ka special botany ne islamic botany eh wanda yake bada ilimi ne wanda managarcin ilimi to saboda haka duk irin wayannan abubuwan kai duk wani department a jami'a insha Allah a cikin Qur'ani akwai to sai dai mu din ne kawai don ba ba mu cika ɗaliban sosai ba da wani haka sai a ce to duk wani dan kowane department ya daga hannu itan baya ka ji sai a buɗe maka ayan to amma ina tukunna mu din ma ba mu abun nan ba amma in ba haka ba kowane abun kana maganan ICT in kana maganan globalization in kana magana a geography in kana maganan geology in kana magana duk abun da kake magana medical science duk wa'annan abuna abubuwa ga sunan Allah subhanahu wataala ya zuwa su cikin Qur'ani kowace aya ka bude in kana magana to shi yasa kullum wanda Allah ya bashi damar guziri da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar addinin Allah to yaje karanta wayin abubuwan in ya karanta ko rubutu yayi sai ka gane cewa eh rubutun lalle masani ne yayi shi duk wayannan faculties din ga sunan a cikin alqur'ani akwai su kaje faculty of education faculty of education education din kansa zalla in ka zo cikin qur'ani gashi ka je psychology ka zo qur'ani psychology akwai shi abu ne duk abubuwan da kake ji abu ne educational sociology ka zo qur'ani akwai shi idan ka yi faculty of arts and social sciences ga suna har religious tolerance department of religious studies religious tolerance ga shi a cikin alqur'ani to duwa ina abubuwa physics ne alarama physics ne physician ka je physics ga shi medical physics a qur'ani akwai physics din abu na energy wane ne power waye da sauransu duk gasu nan chemistry yana nan cikin qur'ani to wa'annan abubuwa kawai sai dai ragwanci irin namu mu musulmai amma in ba don haka ba in aka ce mutum ya rike qur'ani da gaske ai in ya shiga wata gona ta boko sai dai sai dai ka kawai ka rinka hango kurarsa Allah ya samu dace don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce waja'alna bainahuma zar'a muka sanya tsakanin su zar'an wato tsirrai wanda ake shukawa su kuma su tsiro su ba da irin abin da ake so na amfani Allah subhanahu wata'ala ce kiltar jannatai ne waɗannan gonakai guda biyu da muka ba wa wannan mutumin waɗannan gonakai biyu da muka ba wa wannan mutumin atat ukulaha sun bashi duk abin da ake bukata na 'ya'yan itatuwa duk abin da ake bukata na 'ya'yan itatuwa sun bashi walam tazlim minhu shay'a walam tazlim minhu shay'a anan ba- karka fassara shi da cewa ba su za- ba su zalunce shi a'a walam tazlim minhu shay'a ba su rage komai ba ma'ana kwari bai shiga cikin ya- wa'innan 'ya'yan itatuwan ba kwari in kwaro idan idan aka yi shuka gona ta bada amfani sai tsuntsaye suka hau ba ta adi suke yi ba haka nan in kwari suka shiga ba ta adi suke yi ba to walam tazlim minhu shay'a din nan tsuntsaye ba su je sun yi barna ba kwari ba su yi barna ba kuma ba a samu fari ba duk abun da zai zama matsala ga dan icen ba a same shi ba shine walam tazlim minhu shay'a haka sai zaman to 100% wannan ƴaƴan itatuwan gonan su kawai suna nan 100 bisa 100 komai yana nan haka Allah ya bashi wannan ni'ima ce daga Allah haka Allah subhanahu wataala ya bashi haka walam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara kuma sannan Allah subhanahu wataala ya ce tsakanin gonakan sai muka bubbugo da wato nahara wato koramu sai zamanto itatuwa manya-manyan bishiyoyin da suke gonakan sai zamanto ba sai an je an musu bayi ba kuma ba shi yake bayi ba Allah ne kawai ya tsiro da koramu kawai ruwa yana gudana a ƙarƙashin wannan gonakan ga itatuwa daga nan kawai zaka gane in ka hango ko yanzu kai hasashe a zuciyarka zaka ga wani koren lambu ne nesa da kai haka Allah subhanahu wataala yi su zaka fajjarna khilalahuma nahara amma duk da wannan ni'ima da Allah ya masa bai san Allah ba wa kana lahu samarun Allah subhanahu wataala ya ce wa kana lahu samarun a wata qira'a sumurun wa kana lahu samarun sai zamanto yana da ƴaƴan itatuwa nagari a cikin wannan gonan wasu malamai ko suka ce fassaransa wa kana lahu samarun kamar da aka ce sumurun wato sai zamanto a cikin wannan gonakan akwai arziki mai yawa samarun ana fassara shi da ma'anan arziki saboda gonar ta bashi dukkan nau'i na arziki a zo a iba a iba a cika abubuwan da aka zo da su a fita da su a sayar in ka zo kamar ba a taba ba a sake iba a sake iba a fita da su a sayar shine wa kana lahu samarun sai zamanto yana da arziki mai ɗumbin yawa faƙwala li sahibihi sai ya ce wa abokinsa talaka wanda ba shi da irin wannan gonan sai ya ce wa abokinsa talaka wa huwa yuhawiruhu alhali yana muhawara da shi yujadiluhu wato yana jayayya da shi shi wancan yana kan arziki na Allah ne shi kuma yana kan dabarbarunsa ne suka ba shi wannan gonan sai ya ce ana aksaru min kamalan wa azzu nafara kaiwa ne ni fa kar kai wasa da ni fa ana aksaru minka malan ni fa na fi ka dukiya fa in kuɗi ne zan iya sayan ka zan iya kaza zan iya kaza sai fara alfahari da kuɗi wa azzu nafara kuma in jama'a ne ni ina da jama'a alhafiz ibnu kasir a karkashin wannan gurin yace duk wani mutum mujrimi da wanda shedan ya rinjaye a kansa ko kuma wawa wanda ba shi da imani yana alfahari da waɗannan abubuwa guda biyu yace jama'a ba wanda ya kai mu dole zaka ji yana alfahari cewa in jama'a kake ji da shi baka kai mu ba mu muke da jama'a mu muke da kaza a'a ba alfari da wannan alhafiz ibnu kasir yace wanda bai san Allah ba yana alfari da wannan sannan yana alfari da dukiya mu muna da kuɗin da zamu yi komai sannan mu ko muna da jama'a wannan kuskure ne kame da al'amari kawai ga Allah jama'a alheri ne kuma jama'a arziki ne in Allah ya baka wannan ka gode wa Allah kar ka dauka cewa dabaranka law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masa da zaka ce da duk abin da yake doron kasa don ka tara jama'a ba kai sa ba Allah shi ke tare jama'a in ya ga dama ya sanya sonka a cikin zukatan jama'a in ya ga dama to sai karka yi alfahari da wannan sannan kuma dukiya karka yi alfahari da ita dukiya ta Allah ce ya tara ta a gare ka in ya ga dama sai zaman to ba gare ka ya tara ba sai ya tara ta ga waninka to shine shi wannan sai yana alfahari ana aksaru minka malan wa azzu nafara wa dakhala jannatahu sai ya shiga gonar tasa wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zaluntan kansa qala sai yana cewa ma azunnu an tabida hadhihi abada kai wallahi ni ban taba tunani ma a raina cewa wai wannan gonakan akwai ran da za a zo wai a ce ma an neme su an rasa ba ina ai ni kam na riga na tsallake kawai yana ta yana ta alfahari a cikin gona wa ma azunnu sa'ata qa'ima kai ni ban taba wa tsammani ma tashin alkiyama zai faru ba ni kawai ina ga zai da rayuwa zai kaga daga nan kafirci ya fito fili wala in rudittu ila rabbi kai in ma tashin alkiyaman ta faru in ma an maida ni gurin ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba to ni zan samu mafi alkhairi daga waɗannan gonakan shi yasa a wata kira khairan minhuma munqalaba zan samu mafi alkhairi daga su waɗannan gonakai guda biyu din kamar yadda a wani guri kafiri yake irin wannan magana wala in rujitu ila rabbi inna li indahu lal husna haka wannan duk alfahari ne mutum ya ce shi yana ganin ba za a je ba zai koma lahira ba to in ma an koma lahiran kawai mu kan ai mu ne mutanen Allah wannan kuskure ne kullum ka rinka tunanin bainal khawfi war raja duk abin da muke yi din nan sai in Allah ya karba in Allah bai karba ba wallahi ba mu da gurin zuwa in mun je lahira sai mu ji kunya Allah ya raba mu da jin kunya a lahira don haka kowa in yana aikin alkhairi ya dauka cewa yana roƙon Allah ya karba kuma in Allah ya karba ne to in an je lahira za a ci nasara duk abin da kake na alkhairi baka da sanin Allah ya karba ko bai karba ba in Allah bai karba ba duk abin da kai bai da amfani amma in Allah ya karba komin karancin sa ka ci nasara saboda haka kullun ka rinka tunanin irin wannan kar ka rinka tunanin su wane fa su yan kaza ne yan wuta ne ku ne yan aljanna a nace ina yan wuta yanzu yanzu misali a masallaci nan a ce ina yan wuta duka mu ba wanda zai ce babu wanda zai daga amma ka ce ina yan aljanna karshen ta sai mu yi alkaburan sai ga mutum ko da dai yana dan tsoro yana dan haka yana jirawa ne daga shi ma ya daga ha ina aljanna ba haka bane wuta ba haka bane laysa bi amani kun wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna wala yuzlamuna min naqira haka aljanna kawai in an je lahira za a gani sai dai kawai muna iya ganin wane mutumin kirki ne muna masa kyautata zaton cewa kai wane fa ina kyautata zaton mutumin kirki ne wannan akwai su a cikin mu da yawa muna musu kyakkyawan zato wannan za mu yi yin haka amma kai jazama wane dan aljanna wane dan wuta wannan kuskure ne ka shiga haƙƙin Allah Allah kiyaye Allah subhanahu wataala yake faɗi yace wa ma azunnu sa'ata qa'ima wannan mutumin alfahari ya dauke shi dukiya ta sa yana alfahari yana cewa bana ma tsammanin za a yi tashin alkiyama wala in rudittu ila rabbi kuma ma in ma an mutu din in aka mai da ni gurin ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba to zan samu mafi alkhairi daga waɗannan gonakan suna nan suna jira na take kawai munqalaba take daga an je haka zan samu to wannan yayi magana sa irin yadda yake so na alfahari mutumin kirki shi kuma sai ya fara bayani na'am
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له
na'am shi ma ga bayaninsa shi bayaninsa na mai imani Allah ce qala lahu sahibuhu sai abokinsa mumini yace masa wa huwa yuhawiruhu shi can ya gama alfahari yana ta bunƙasa da nuna alfahari da nuna cewa su ne da gari da sauransu qala lahu sahibuhu sai abokinsa mumini ya ce masa wa huwa yuhawiruhu alhali yana mai jada- jayayya da shi ko yana mai muhawara da shi ma'ana muhawara shine ka faɗa in saurare ka sai kuma kai kuma ka yi shiru ni kuma na ka saurare ni wani shine muhawara kai na muhawara ni ina faɗan ra'ayina da hujjojina da dalilaina ka yi shiru kana ji sai ni kuma a bani dama a- sai ni kuma sai in yi shiru sai kai kuma ka fara bayani da hujjojinka da dalilanka akan abun da nayi bayani to wannan shine muhawara shine wa huwa yuhawiru shi yasa wasu malamai suka fassara gurin wa huwa yujadiluhu yujadiluhu ala aqidatihi na cewa shi yana alfahari da dabararsa da dukiyarsa in an koma yujadiluhu kamar yadda wa huwa yujadiluhu a baya shi ma yana jayayya da shi akan ganin cewa dabarbarunsa su suka bashi dukiya shi kuma anan yujadiluhu akan cewa ba dabarbaru ke bada dukiya ba ba wayo ba ba hikima ba a'a Allah subhanahu wataala shi ke bada wannan to in an dauka a fassaran yujadiluhu to shi ya yi jayayya don kare aƙidarsa kamar yadda wancan ya yi jayayya don kare manufofinsa na ganin cewa dukiya kawai ta taru ne don dabararsa shi zaɓaɓɓe ne na musamman don haka duka fassara biyu suna iya ɗaukuwa amma dai ma'anoninsu shi ne wannan wallahu ta'ala alam don haka ƙwala lahu sahibuhu sai abokinsa yake ce da shi wa huwa yuhawiruhu alhali yana jayayya da shi don bai yadda da abun da ya faɗa ba ko kuma yuhawiruhu yana muhawara da shi akan abun da ya faɗa yace masa akafarta billazi khalaqaka min turabi yanzu kafircewa zaka yi da wanda ya halicce ka daga ƙasa yawanci in mutum bai san Allah ba idan aka zo yin muhawara da shi ko ana so a yi masa bayani to akan ɗauke shi ne zuwa ga tauhidin rububiyya ka nuna masa aikin Allah ko farko ka nuna wa mutum asalin halittansa fa Allah ne yayi kaga ayan farko umarni na farko a cikin alkur'ani da Allah yayi wa mutane umarni ne da tauhidi amma sai ya buga musu dalili da rububiyyarsa subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum me yace allazi khalaqakum kaga ashe wannan shine shi ma ya dauko akafarta billazi khalaqaka yanzu za ka kafirce da wanda ya halice ka shi ne fa ya halice ka to kuma ya baka arziki amma sai ka kafirce masa khalaqaka min turabin ya halice ka daga ƙasa ma'ana asalin ka annabi adam daga ƙasa aka halice shi thumma min nutfatin sannan kuma ya halice ka daga digon mani yanzu shine zaka kafirce masa wanda ya maka wannan thumma sawwaka rajula sannan daidaita ka mutum ka zamanto yau ka kai matsayin yin noma ka kai matsayin yin kasuwanci ka kai matsayin yin sana'a ka kai matsayin yin aikin gwamnati ka kai matsayin rike mukami ka kai matsayin kaza thumma sawwaka rajula ke lakinnahu Allahu rabb lakinnahu Allahu rabbi wasu malamai suka ce fassaran sa lakinna sai dai ni kam in dai ni ne wanda yayi wannan aiki ba kowa bane huwa Allah shine Allah rabbi ubangiji na shi mumini sai ya ga masa wannan ko kuma lakinna huwa Allah rabbi wallahi babu wanda ya isa yi wannan aiki ya halicce ka daga ƙasa sannan daga igon mani sannan ya daidaita ka mutum ka zama mutum yadda kake yanzu ina wallahi babu wanda zai wannan aiki huwa Allah sai Allah shine wanda ya halicce ka rabbi kuma ubangiji sai amfani da rabbi bai ce khaliki ba me yasa saboda yace rabbi wa dauko shi daga tauhidin rububiyya tauhidin rububiyya yanzu aikin Allah yake nunawa shi da sai ce lakinna huwa Allahu rabbi ai kaga a can allazi khalaqaka ne amma sai bai mai mai tawaccar magana da take ita ce za ta zama munasaba allazi khalaqaka lakinna huwa Allahu allazi khalaqani bai faɗi wannan ba tace lakinna huwa Allahu rabbi saboda me Allah ya halice su yanzu sun kai wani matsayi zaka rububiyar Allah ta gudana don haka sai amfani da lakinna huwa Allahu yayi amfani da kalmar uluhiyya don a tabbatar da Allah a tabbatar da bauta ga Allah kadai an ce Allah ai al-ilahul ma'alu shine tauhidul uluhiyya sai tabbatar masa tauhidul uluhiyya lakinnahu Allah sannan kuma tabbatar da tauhidul rububiyya ar-rabbi sannan kuma sai ko da shirka sai ce wala ushriku sai saki maimaitawa bi rabbi ahada bai ce wala ushriku bihi ba sai ce wala ushriku bi rabbi don me wancan din jahili ne bai san Allah ba to komai sai ka gaya masa gwari gwari in ana magana da wanda bai san Allah ba to shine abin da yake ya ce lakinna huwa Allah sai sake cewa rabbi shine la wato shine Allah rabbi wala ushriku ni kan bazan yi tarayya bi rabbi da ubangiji na ba ahadan ko guda daya me yasa bai ce rabbuna ba alladhi khalaqaka yace lakinna huwa Allah ai da sai ce rabbuna da tunda ni da kai ne ko ba haka ba yace amma sai ce rabbi saboda me so da shi ya yadda da Allah kuma ya yadda aikin nan ba mai yin su sai Allah amma shi wancan tukunne yana waje da shi yasa bai ce lakin na wallahu rabbuna ba ai ya ishe shi kawai da yace allazi khalaqaka ya ishe shi anan yanzu tunda yana matsayin kafirci ne bai shigo imani ba tare da cewa kuma rabbuna ne amma dai yanzu ya nuna masa cewa shi yana da bambanci da shi da shi yasa yace lakin na wallahu rabbi kamar yadda yar annabi shu'aib da ta je kiran annabi musa lokacin da ya shayar da su ruwa da ta zo mai tace inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana amma da ta zo kiransa tace inna abi me zaba tace inna abana yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana me zaba ta wadiya ka ba saboda ta nuna kwadayinta gare shi ita ce take so ta aure shi sai ta inna abi babana yana kiranka ai daga nan ka sa daga nan ka sa akwai magana eh daga nan ka sa akwai magana so daga qur'ani wani sai ko baka fassara ba yana nuna ma fassara saboda haka anan yace lakinna huwa huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada yace walau la iz dakalta jannataka da mana lokacin da ka shiga gonarka kulta sai ka ce masha Allah ka ba masha Allah la quwwata illa billah haka ake so duk dukiyarka idan ta baka sha'awa tun daga ƴaƴanka da dukiyoyinka da zuriyarka da iyalanka duk abun da ya baka sha'awa ka ce masha Allah haka kuma ko wani abu ne haka in ya baka sha'awa ka ce masha Allah wannan shine ke tabbatar da ka tabbatar da Allah shine mai yi ni'ima ta kare a gurin Allah sannan kuma shine abun da zai sanya ba zai cutar da wannan abun ba saboda kambun baka yana iya kama abin da ake yabawa ce kai wannan abu da kyawu yake sai ka ce masha Allah ko kuka ce kai masha Allah wannan abu da kyawu yake masha Allah wannan gona ta yi kyawu amma kar kai shiru kawai kai wannan gona ta yi kyawu kai shiru kawai a'a shine ke ce masa laula iz dakalta jannataka al-hafiz ibn kathir a karkashin wannan ayan yake cewa shi da wannan ne salaful umma suka tafi kan cewa in abu ya burge ka ka ce masha Allah ko daga cikin ƴaƴanka ko daga cikin zuriyarka ko daga cikin dukiyarka in abu ya burge ka a cikin su sai ka ce masha Allah yawa lakinnahu wallahu rabbi a abuna wa laula iz zakalta jan ko mashin ninka in mashin ne burge ka ce masha Allah wani ya ce ma wani ya ce kai na ganka ka wuce a guje amma mashin ɗinka nan da kyau take ka ce masha Allah in shi bai wada ba yau maganin in wani ya yaba abunka shi bai ce masha Allah ba to kai ka ce masha Allah take yau to ka ya kawar da in ma akwai kambun baka sai ya kawar daga wannan yau saboda haka karka abu nan kuma karka karka kushe mashin ɗinka ko ko ka buga ka buga bata tashi ba ka tura ka tura ka ce kai masha Allah wannan mashin yawa karka tsine wata ka ce wannan mashin wanda zaka sha wuya yau sai ka zama makaniki kuma ba za ku rabu da ita ba yau ka san yadda ake sanya canja kafureto ka san yadda ake hurewa ka san yadda in an ganka duku duku ko ba za ka iya sai da ita ba saboda ka tsine wata kuma tana tare da kai ba a so a tsine wata laula iz dakalta jannataka qulta ma sha Allah wa laula iz dakalta jannataka qulta ma sha Allah da mana lokacin da ka shiga gonar kan nan cewa kai ma sha Allah la quwwata illa billah ba tsumi ba dabara ba wani karfi ga kowa ba karfi na bane bani arziki kawai al'amari ne na Allah da mana haka ka faɗa in tarani ana aqalla minka malan wa walada don kawai kana gani na wai ni ba ni da wani abu kamar naka don ban kai ka ba yawan dukiya ban kai ka ba yawan wato ƴaƴa shine zaka yi ta wani alfahari ai ba wani abu bane yanda Allah ya raba haka ake tafiya ba wanda dabaran su take kai shi wani guri a al'amari ne na Allah yanda Allah ya raba haka ake tafiya in tarani ana aqalla minka malan wa walada wauta na ta sa haka fa asa rabbi to in Allah ya ga dama shi ubangiji na kabi sai cewa rabbi in ubangiji na ya ga dama da sannu an yi uciye ni khairan min jannati sai ba ni mafi alkhairi daga wannan gonar taka kai ba gona kake gadara da shi ba in Allah gada sai ba ni wani abu daban wanda ya fi alkhairi daga wannan gona wa yursila alaiha husbanan min as-sama in Allah ya ga dama sai ya jefo da azaba daga sama a wannan gonar taka a wani kauli husbanan sai ya jefo da mamakon ruwa wanda zai mamaye ambaliya ambaliyar ruwa wanda zai mamaye gonar sai ta zama to ba ta da amfani shine husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa sai ta wayi gari sa'idan kawai guri ne zalaka mai laka kawai wanda in mutai taka sai dai ya zame sai zama laka ne kawai duk gaba da itatuwan sun tafi ka ji tsoron wannan wannan kuma firasatul mu'min kenan karka kure mu'mini har ya kai ga yana faɗan abin da bai kamata ba akan ka don wani sai ana kurewa ne idan ka kure mutum sai ya faɗi maganar da sai zama to sai Allah ya karba kamar addu'a ne kaga wannan abin da ya faɗan kuma shi ya faru da wannan gonan aw yusbiha ma'uha ghaura ko kuma abin da ruwan da yake shayar da gonan ba Allah ya ce wa fajjarna kilarahuma nahara ba to sai wannan ruwan sai zaman to ya kafe gauran ya kafe falan tastati'a lahu talaba baka isa ka samu baka da wata dabara da zaka iya samu wannan ruwan ko inji wani irin inji za a kawo don ya tona ya samu ko iya zurfin ina za a je ba za a iya samu ruwa ba falan tastati'a lahu talaba don haka kame da hankali ka san Allah shine Allah shine bayar to kaga wannan maganganu da yayi sai Allah ya amfani da maganganun muminin sai ya faru da wannan gona din to shi yasa karka kure mumini karka rinka alfahari a gaban mutane baka san wannan waye a gurin Allah ba baka san wannan waliyi ne a gurin Allah ba kar kuma ka rena kanka don wai Allah bai baka kaza ba bai baka kaza ba rashin baka kaza wata kila shine alkhairi gare ka ka nitsu ka gode wa Allah a duk abun hali da kake ciki kai dai karka kashe zuciyarka kai ta yin abun da kake kuma na halal banda haramu Allah samu dace wallahu ta'ala alam in muna rayu lokaci na gaba zamu ci gaba mu ji yadda gonar tasa ta kasance da yadda abubuwa suka kasance Allah samu dace wallahu ta'ala alam